وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أبودي مع الله تبارك وتعالى لبام إكون دعوة don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin watan babin watan darajar isra'i da mi'raj ma'ana girman da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin isra'i da mi'raj da shi kanshi isra'i da mi'rajin ya yake da ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kunsa a ciki da ya ce linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir ila qad ra'a min ayati rabbih al-kubra kuma al-miraj shi kuma wancan isra'i wannan al-miraj to wayannan ayoyin ne imam al-qadi ya yake ta bin riwayoyi yace riwayar wani tana da ƙari akan riwayar wani da kaza riwayar wani tana da bambanci akan riwayar wani da kaza قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسيني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسيني يتي راويه راويه وندي شيني مرويتين حديث أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف أكمل الله لمحمد صلى الله أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الشرف على أهل السماوات وأهل الأرض Allah tabaraka wa ta'ala ya cika asharafa ɗaukaka li Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya cika ɗaukaka ga manzo Allah sallallahu wasallam ma'ana fifikun sa da ɗaukakar sa ala ahli samata absa mazuwa sammai domin suwaye mazuwa samman dai su ne mala'ika jibrilu ne sai da aka wuce inda mala'ika jibrilu ya saba da inda ya iya sai da aka wuce sidratul muntaha ana cewa sidratul muntaha magariyar tukewa ma'ana magariyar tukewar ilimin mala'iku duk ilimin su gaba ke ne tuke e domin nan suke karba abin da suke karba nan suke isar da abin da suke isarwa a nan sidratul muntaha to sannan su samman su kansu sai da annabi sallallahu ta'ala sallam ya zamo sama a kansu don haka wata akmalallahu li muhammadin sallallahu ta'ala sallam asharfa ala ahli samawati wa ahli al-ardh wa innaka fawqa al-ka'inati sama'u eh sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to قال القاضي قال القاضي القاضي ابو الفضل يجي شي dai mai littafin ba wani alƙalin ba shi dai ne yace qala alqadi abu fadli ko qala alqadi to shi dai alqadi iyal iyal ibn iyal al-yahsubi waffaqahu Allah Allah ya datar da shi ma fi hal hadith min zikr al-hijabi huwa fi hakil makhluq abinda aka ambata to zai zo yayi warware wasu yan karkiyoyi da ke cikin hadisin wasu kulliyoyi kullakullan da ke cikin hadisin wasu wurare masu ƙasar ƙaƙiya na hadisin to su ne imam alƙadi iyal zai biyo ya ɗan yi warwara domin a ƙara fahimta da ganewa ya ce abin da ke cikin hadisin na ce min zikir hijabi na ambaton hijabi amma fa a cikin haƙƙin shi mahalukin shi ke da hijabi fa ba a cikin haƙƙin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba domin ubangiji mahalicci shi bai da hijabi shi bai da hijabi ba na abu da yake kewayewa da shi to amma a haƙƙin abun halitta shi ne shamaki ke abin nan ke kewayewa sai ya zama cikin shamakin in an yaya shamakin sai ya idraki ko ya riski abin da lokacin da yake cikin shamakin ba zai riska ba to su ne waɗanda suke halitta su ne mahajubai halitta su ne mahajjubai kaga hijabi wato min lawazimil khalqi kenan ya cikin lawazimil khalqi eh ko kuma harka ce wadda ta shahi halitta shi hijabi
والباري جل اسمه منزه sahun amma hajjuhu ubangi tabaraka wa ta'ala jalla ismuhu wanda sunan sa ya girmama munazzahun abin tsarkakewa ne gabarin duk abin da zai zama shamaki gare shi babu ka tsarkaka gabarin abin da zai zama shamaki إذ الهجو إنما تحيط بمقدر مهزوم iz domin su hujubai tuhi tana kewayewa ne bi muƙaddarin maksusin abin da yake da gwargwado abin da yake da gwargwado kaga ko kafa nawa ce wannan wurin misali to sai wannan banga sai su zama hijabi wanda ke baya bai gani abin da ke ciki kaga bangon ya kewaye kafa 25 a ce tsawon wanda masallaci kawa 25 ne ko kawa 30 30 ko kawa 50 50 faɗi da tsawo ko to bangon da ya kewaye wannan kafa 50 by 50 to wannan bangon to sai zama hijabi shine ce hijabi yana zamowa da muƙaddarin ga abin da adda gwargwado Allah bai da gwargwado mahasusin abin da ake sanin shi da hissu a taɓa a gani a shaƙa a ɗanɗana a ji duk ana idraki shi daga waɗannan hawasu to Allah tabaraka wa ta'ala duk ya fi ƙarfi haka ba a taɓa shi ba za a ƙyalla ido a gan shi ba ba za a ba za a abin nan ba to duka idraki shi da waɗannan hawasu ba to ولكن هجومه على أبصار خلقه walakin sai dai hujubuhu sa makansa ala abs- an absari khalqihi gabarin absari wato maganan halitta wa basairihim kuma da kuma basirorinsu وإدراكاتهم wa idrakatihim da kuma idrakin nan nasu sani sanin nan nasu shine idraki بما شاء وكيف شاء da ومتى abin da ya so zai sa musu hijabi ne sai abin da ya so za su sani za ka ce wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha saboda haka sai abin da ya so su sani za su sani sai ya sa musu hijabi wannan kaza kadai Allah ya so su sani ko kuma wannan zai san kaza amma wannan ba zai san kaza ba kowa Mhm.
وكيف شاء wa kai ba sha'a kuma da yadda ya so ya yi idrakin Wa shi halitta ya yi idrakin ba kuma lokacin da ubangiji ya so halittar ta yi idrakin lokacin za ta yi yadda ya so a lokacin da ya so كقوله a تعالى ƙaunihi ta'ala ga mazancin sama ɗaukakin sarki كلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا نعم حكم إنهم حقيقة سوء عن ربهم معنى كافرين مغنى أتكن حكيم كافر لمحجوبون أبدا شامكا شيواني عن ربهم gabarin ganin ubangijinsu Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da zai azurta wasu bayan masu imani da ganinsa to kuma zai sha makance su kuma kakarai gabarin ganinsa Mm, don ya ce wujuhun yau idin nazira ila rabbiha nazira ila rabbiha nazira na masu imani kenan waɗanda Allah ya girmama to su kuma innan kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun
فقوله في هذا الحديث فقوله في هذا الحديث وتنزنشن أسكن wannan hadisi da yace alhijabi وإن خرج ملك من الحجاب yace da yake cewa sai ga mala'ika ya fito daga hijabi يجب أن يقال أنه yajibu abin da ya kamata a ce a cikin fasarar ma'anarsa أنه حجاب هجب به watan hijabi ne wanda aka sha makance shi mala'ikan من وراءه بملائكته watan daga abin da ke bayansa daga mala'ikunsa an ila'i su suke cikin hijabin gabarin tsinkaya
على ما دونه alama tuno abisa abin da ke bayan wannan hijabin من سلطانه وعظمته min sultanihi na sultani sarautar ubangiji wa azamatihi da girman ubangiji وعجائب ملكوته da kuma ababen mamaki na sarautar ubangiji tabaraka wa ta'ala وجبروته wa jabarutihi da kuma jabarutiyan nan tashi ويدل عليه من watan الحديث karfi da rinjaya da buwaya na Allah tabaraka wa ta'ala shine jabarutiyya yadda duk yake so haka za a yi wani abun da ba haka yake so bai tabbata eh
ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن ويدل عليه من الحديث wannan fasara ma imamu al-qadi ya zai samu mata dalili yace abin da ke nuni absa haka min al-hadisi daga hadisi قول جبريل zancen mala'ika jibrilu عن الملك الذي خرج من ورائه dangane da mala'ika wanda yake min wara'ihi a bayan hijabin خرج من ورائه wanda ya fito bayan hijabin أن هذا الملك ma ra'aytu wannan mala'ika ma ban taba gane shi ba منذ خلقت tun lokacin da aka lice ni قبل ساعتي qabla sa'ati hadhihi gabanin wannan lokaci ban taba gane shi ba haka mala'ika jibrilu mutuwa ya ce haka ba نعم sai kaga yana nuna cewa lallai cikin hijabi yake don haka mala'ika jibrilu bai san shi ba mala'ika jibrilu bai san shi ba amma lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so a ganshin نعم.
sai ya yi hijabin sai ga shi mala'ikan gashi
فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات to wannan nuna cewa ya yi hijabi ya sa mala'ika jibrilu ya ga wannan mala'ikan ya san shi to wannan sai ya nuna cewa wannan hijabi bai ke da zatin ubangiji tabaraka wata'ala ba Allah ne ke cikin hijabi ba ko kaɗan subhanahu wata'ala ويدل عليه قولك أبي wa yadullu alaihi aidan kuma komawa cikin zance zancen kabul akhbari a cikin tafsirin sidratul muntaha yadullu alaihi yana nuni a bisa wannan fasara cewa hijabi fa bai ke da Allah bane ya ke da makhluqatun ababen halitta Eh, su- su hijabi ya shafa
قال إليها ينتهي علم الملائكة وعندها يجدون أمر الله qala ilaiha yantahi ilmul malaikati ko ilmul mala'ikati ƙala shi watan kabul ahbari ya ce ilaiha zuwa ga sidratul muntaha ne ilimin mala'iku yake tukewa وعندها يجدون أمر الله a nan suke samun umarnin ubangiji ku je ku isar da kaza ku je ku yi kaza ku kai sako kaza duk a nan sidratul muntaha suke samu
لا يجاوزها علمهم ilimin su bai ƙetare sidratul muntaha ba ko kaɗan و... وأما قوله الذي يد الرحمن amma zancensa a cikin hadisi kaga duk dai wasu wurare masu mushkiloli masu kulliya masu sarkakiya su ne imam al-qadi iyale ke bibiya a cikin hadisin yana bayanin su yace wa amma qawlu amma zancensa a cikin hadisin da yace allazi yadir rahman ويهمل على حرب المضاف a iya fassara shi ala hasfi mudafin abisa shajewan mudafi أي يلي عرش الرحمن ai ma'anarsa allazi yali arshar rahmani wanda ke bin arshin rahmani wanda ke dab da arshin rahman allazi yali arshin rahmani wanda ke dab da al'arshin ubangiji
أو أمران
Hmm? aw amran ma ko ko kuma al'amari ma wanda yake watan na daban Hmm, wata al'amari mai girma min azimi ayatihi Yi na girman ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala أو مبادئ حقائق معارفه ko kuma mafarar tabbacin nan na ma'arifan nan tashi da yake ce allazi yali yalir rahman ay yali mabadi a haqa'iqi ma'arifihi wanda daga nan ilimin sanin Allah da kamawan kwakwalwa akan ma'arifar kamar nan ne matashiya
مما هو أعلم به mimma huwa alamu bihi mimma huwa daga abun da ubangiji tabaraka wa ta'ala alamu bihi shine masanin abun كما قال تعالى kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa kamar an tambaye shi ne an a ce to wannan da kake cewa yalir rahman ala hasbi mudafin to laraba sun san hasbi mudafin malaman qawaid sun san hasbi mudafin ko ko ka'idar kace algatu malam kai kadai saboda ka samu ma wannan tawili gindin zama yace a'a akwai wannan da yawa yace kama qala Allah ta'ala kamar da ubangi tabaraka wa ta'ala yake cewa was'alil qaryata allati kunna fiha ay was'al ahlal qaryati eh kamar maganar nan ce taran nan ta maganar nan ta أهل الشر ahlul sham ya ya nasu ne yake
ورأيت إلى
habasha eh fa ila al-habashati eh fara'aytu ila al-habash ko fa nazartu ila al-habashati eh ai ila eh ila al-habashati habasha shi gari ne eh mutanen habasha ai ahalil habashati to irin shi ne fas'alil qaryatan lati ai fas'al idan alƙarya gari ba a tambaye ta ba ta magana masu ce tambayi masallacin nan bai magana tambayi kasuwar ga ba ta magana tambayi makarantar ga ba su magana sai dai mutanen da ke cikin waɗannan wuraren da ke fas'al ahalal ƙaryati ne shi ne ma'ana to ka ganin ala hasfi mulafin an shahami ahala shi ne muzafi dama ga ƙa'ida in an shahi muzafi ana ba shi muzafin ilaihi hukuncin muzafi duk abin da muzafin din wanda aka shahi yake da shi na hukunci raf'a ce nasba ce jarra ce to shi za a ba muzafin ilaihi din lokacin da aka shahi masa muzafi ya ce was'al ahlal qaryati was'al was'alil qaryata ai da ba a shahi ahala ba ahala za a ci dan mafuli ne wani shi ne sai ce kama kama wannan ne za su mudafi ai ahalaha ai ma'ana tambayi ahalal qaryati wa qawluhu fa qawluhu da zancen sa faqila min wara'i hijabi faqila aka ce min wara'il hijabi sadaka abdi to nan kuma shi kuma meye za a ce da shi shi kuma ana ta nuna dai hijabin nan ba ga Allah tabaraka wa ta'ala yake ba to da haka yace min wara'il hijabi faqila min wara'il hijabi sadaqa abdi ana akbaru to ana akbaru ana akbaru fa zahiruhu zahirin sa annahu sami'a fi hadha al-mawdi' kalam Allah ta'ala annahu haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ji zancen ubangiji tabaraka wa ta'ala fi hadha al-mawdi' a cikin wannan bigire
ولكن من وراء حجاب amma min wara'i hijabin tsakani akwai shamaki wanda ya sha makanci sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala da sallam da ru'uya ganin zatin Allah a wannan marhala kenan Mm, a wannan marhala kenan Kamar- dan shi gashi Isra'ila da Mirajin marhala marhala ce wasu kuma suka ce ba ma maganan marhala marhala bace ba ma so ɗaya aka yi ba ba so ɗaya aka yi ba an yi da yawa eh don haka in an ce ma Allah ya a- ma- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da Allah min wara hijabi tana nan in an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da Allah yana ganin Allah yana jin Allah suka yi zance da Allah shi kuma tana nan haka sai a dauka Isra'il da Mirajin yayi ta'addudi ne ba su daya kai ba ko kuma a'a ko su daya din ne ahwalu ne marhala marhala ce to
كما قال تعالى كما قال تعالى كما أبن يد أبن تبارك وتعالى شيء وما كان وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب بيوا لبشر قون متم أن يكلمه الله الله تبارك وتعالى أيضا شيء شيء إلا وحيا إلا وحيا سيدي وحي وأن ذا أجيبا أشكل وتلقود أيكون ملائكة يجيبا مشي ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa shi da shi cikin zuciyarsa wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim kai tsaye kenan aw min wara hijabi ko kuma irin wannan tsakanin shamaki
نعم. أي
ai huwa la yarahu حجب بصره Hmm?
حجب بصره عن رؤيته ai huwa la rahu cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da suke magana baya ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala gani na mu'ayana na ido da ido domin hajaba ya sha makance basarahu ganinsa عن رؤيته gabarin ganinsa
فإن صح القول
to idan dai zance ya inganta mana hadisi ya inganta bi anna muhammadin sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu eh ya ga ubangijinsa da idonsa da ke tsakiyar kansa alaihi salatu wassalamu to ya za a yi a dan- a danganta shi da wannan zance shi kuma an ce min wara'i hijabin to kuma gashi an ce ra'a rabbahu ya ga ubangijinsa subhanahu wata'ala to shine imam al-qadi ya ce to ga yadda zaka hada fa ya hadamilu annahu fi ghairi hadha al-mawdini zai iya yiwa ganin da annabi yayi ma Allah ba wannan lokacin bane lokacin da yayi zance da shi min wara'i hijabin daban lokacin da ya zance da shi yana ganin shi daban eh fa hatabilu annahu fi ghairi hadha al-mawdin alladhi sami'a fihi al-adhan
بعد هذا أو قبل بعد هذا وتقيل دي يزمو بايا أن يونني sai taraki ya ƙara ɗaukaka wanda Allah sai sai ya ƙara samun taraki sai ya kai ya ga Allah da ku sai dai ya ji zancen Allah ya ji zancen Allah min wara ijabi yayi magana da Allah min wara ijabi to daga baya sai matsayi ya ƙara ɗagawa har ya ganshi kaga zai iya yiwa ya zamo qablan hu
rufi alhijab ko kuma ya zama ba'da hu bayan wannan ne ko kuma qabla hu ne ko kuma gaba wannan ne au qabla hurufi al-hijab an basarihi ko kuma aka sha aka dauke hijabin an basarihi gabarin ganin sa hatta ra'ahu hatta ra'ahu har ya ga Allah ya nan ganin ido wallahu a'lam Allah shine masani ma ban qabi ya ce Allah shine masani domin maganganu ne masu yawa kusan ba a ma shige su ba yanzu za a shige su eh yanzu za a shige su a cikin tahqiqin Isra'il fa faslun faslo bewa insha Allahu summa summa a cikin ta haƙiƙin Isra'i shi Isra'i da Miraji din nan ma ya yake a bacci aka yi a falki aka yi yaya aka yi yaya aka yi yaya aka yi duka akwai sabani na fahimta tun daga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka imam al-imam al-qadi iyal yace akwai bukata a yi warwara a cikin bayanin tahqiqin Isra'i da Mi'raj
ثم سلف السلف والعلماء thumma sanna as-salafu marigaya magabata na kwarai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da ayyimma da suka zo bayan su نعم wal ulama da manya manyan maluma ikhtalafa sun yi sabani a cikin sha'anin Isra'i da Mi'raj هل كان إدراؤه بروحه أو جسده hal kana isra'uhu bi ruhihi aw jasadihi ko jasadihi أو أو جسده shin isra'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo bi ruhihi da ruhinsa ne a wata riwaya zai ce hal kana isra'an bi ruhihi aw jasadihi shin isra'in nan isra'i ne wanda ya zamo da ruhin annabi aka yi ko ko da jikinsa aka yi
على kaga inda aka ce da jiki to dama da jiki da ruhin gaba ɗaya. in an ce kuma da ruhi to da ruhin shi kaɗai ba da jiki ba da ruhin kaɗai ba da jiki ba ko kuma da jikin da ruhin gaba ki ɗa shi ne ma على ثلاث مقالات ala salati maqalatin absa maganganu guda uku فذهب طائفة falaha da'ifatun da'ifatun wata jama'a sun tafi إلى أنه إسراء a bisa cewa wannan isra'i da aka yi isra'un bin ruhi isra'i ne da aka yi da- da da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu ya manamin ru'ya ma ce mafarki ne ma da ake yi cikin bacci isra'i da mirajin da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bacci ne aka yi mafarki ne مع اتفاقهم ma a ittifaqin tare da haduwar su salafu da khalafu
أن رؤيا الأنبياء حق cewa ru'yan nan ta annaba dan kada mutum ya dauka to in in in in, in mafarki ne to ai shikenan ba wani abu ne mafarki ne kawai eh to a akwai bambanci dan mafarkin annaba na ya bambanta da mafarkin sauran gama gari eh mafarkin annaba ya bambanta da su su mafarkin annaba gaskiya ne da haka ma annabi Ibrahim ya ce anni araku ko inni ara fil manami anni asbahuk qala fanzur madha tara ko fanzur ma ba tara to don haka ru'ya annabawa malaman su ittifaki akan cewa dukkan shi gaskiya ne ووحي kuma wahayi ne وإلى هذا don haka ma sai ka ji ya ce ya ce sata menene if'al ma tumar satajidu ne insha Allah min as-sabir ya abati if'al ma tumar kaga cewa if'al ma tumar shi ma annabi Isma'ilu ya tabbatar da alsarin jayan zance cewa annabi Isma'ilu ne kasa akwai sabani shi ma ko sun ce annabi Ishaq ne haka wani ma sai ya ce alqawlu sahih fi man huwa zabih littafi ya musamman tatacciyar magana wane ne aka tashi yankawa Isma'ilu ko Ishaq to shi annabi Isma'ilu ga ansar da yake bayawa cewa if an ma tumar kaga ya tabbatar da abin da ke cikin mafarki nasu na annabawa umurni ne daga Allah wahayi to
وإلى هذا wa ila hadha dhahaba muawiya muawiya ya tafi akan wannan cewa mafarki ne wa isra'il da miraji cikin mafarki ne وأوتي haka ibnu jarir at-tabari ya ruwaita
وأوتي أن حسني wa hukiya kuma shi aka ruwaito wannan ma- an ruwaito wannan magana daga hasanul bisri cewa watan isra'il da miraji an yi shi a cikin mafarki ne
والمشهور عنه خلافه amma dai alƙadi iyali ya ce to an ruwaito maganganu kan ba ɗaya ba daga hasanul bisri to wadda ta fi shahara dai daga hasanul bisri wadda aka fi sani da yayatawa cewa daga hasanul bisri aka ji khilafu sabanin wannan ce eh ba wai da mafarki aka yi ba a'a da ruhin manzo Allah da cikin manzo Allah aka yi shine mashhuri daga hasanul bisri a ganin ma ana dan karkato Hassan Bisri kada wani ya maka shi cikin cewa yana cikin masu cewa da da bacci bacci akai sai ce a'a abinda ma aka fi sani daga riwayoyin Hassan Bisri khilaf sabana wannan وإليه أشار محمد بن إسحاق wa ilaihi ashar Muhammad ibn Ishaqa ya- kuma zuwa ga abinda ya shahara din Muhammad ibn Ishaqa mai magazi sahibul magazi yace watan zuwa gare shi ne yayi ishara cewa Muhammad ibn- m- m- m- a- wannan Hassan Bisri abinda aka rawaito daga gare shi cewa an yi Isra'ila mai raji da Allah sallallahu alaihi wasallam ne watan da ruhinsa da jikinsa gaba ke
وهو- وهجتهم قوله تعالى saboda adalci na ilimi imam al-qadi iyal bai murkushe maganganun waɗanda suka ce da bacci ne aka isra'ila da miraji ba kawai ya wuce a sai da ya kawo hujjojinsu ya kawo hujjojinsu ya bari su ma su faɗi in ya so sauran kuma wasu malaman da afsa bani waɗanda su ne masu yawa su kuma su faɗi sai a auna a skeli a gani wane ne firja eh haka shi adalci sai ya kawo hujjar ga ma abin da suke hujja domin a ji hujjar su a san yadda za a bullo musu don ta hujja ta za a zuba sai a ce maganar su da suka ce kaza to bai inganta ba don dalili kaza kuma wannan hujja ta su bata tabbata ba don dalili kaza bayan ba san dalilin ba to da haka sai ya fara kawo wa hujjatuhum hujjar su fi zalika a cikin watan cewa Isra'il da Miraji cikin bacci aka yi shi قوله قوله تعالى تعالى zancen sa madaukakin sarki da yace وما جعلنا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس بمسنية ونم مفركي بودنا دمك نونا مكسيدا يذمو فتنة للناس معنا جربا جربا دمتاني domin wasu za su yi ridda da yawa saboda wannan sannan kuma to su ko tunda sun ji an ce rukuya suka ce i lallai ko isra'ila miraji da mafarki aka yi shi eh domin da aka taho sai da aka yi ta rigima aka yi ta rigima to
وما illa fitnatul linas sai fitna ga mutane domin da yawa sun musa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'i ya tafi baitul miqdisi cikin awoyi na dare ya wuce kuma ya tafi sammai har ya wuce sammai bakwai ya kai duk inda ya kai to tashi hankali ba sai da ya faru lokacin da manzo Allah ya bada wannan bayani to shine fitnatul linas suka ce to ai gashi ma alqur'ani ya ce wa ma ja'alna ru'ya ru'ya allati arainaka illa fitnatul linas وما هكو أن عائشة رضي الله عنها wakila aka ce ra'aha amal hudaybiya kuma shi wa ma hakau daga cikin hujjojinsu dai cewa isra'il nan da ruhi aka yi shi ba da jiki ba abin da aka hakaito daga umarni na aisha da Allah tabbata gare ta ما بقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم cewar ta ma faƙaɗi jasad rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi sallama a ce an yi isra'i da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da ruhinsa to ni ba rashi jikinsa ba wata riwaya ta ce ma fuqida jasadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba a rashi to ta dai gida madama ta ɗari dama dama domin ita ma faƙaɗi jasad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai ba wai ummi Aisha ta zama mata annabi ba ko haihuwarta ba ai wani lokaci ba a haife ta ba balle ta zama mata annabi sallallahu alaihi wasallam wadda za su kwanta a shimfiɗa ɗaya ta wawaka a daren ba ta same shi ba balle wannan ya zama hujja
وقوله بينا وقوله da kuma zancensa yana daga cikin hujjojinsu na cewa Isra'i da Miraji an yi shi da jikin annabi an yi shi da ruhi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba da jikin ba بينا أننا إمام baina ana na'imun kaga a cikin lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina ina na ana na'imun ina bacci sai ga mala'ika jibrilu eh to baccin ba a bari shi ana bari shi ko ku an ta zama cikin shi ne eh baina ana na'imun to وقول أنس wa qawlu anas haka nan ma daga cikin zantukan su wanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan isra'i da miraji da shi cikin bacci ne zancen anas da yace wa huwa na'imun fil masjidil harami watan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci a masjidul harami wa zakara al qissata sai an baci qissa shi anas ibn malik sai an baci yadda abin ya ta- ya faru eh baina ana na'imun su sai suka dauka kawai a cikin baccin ne kawai sai ga mala'ika jibrilu ya tafi a cikin baccin ne ya hau buraka a cikin baccin ne aka tafi duk abin da aka yi aka yi Eh, su ba su ɗauka sai da aka tayar da annabi sallallahu ta'ala sallam ya tashi daga bacci na ido ba wanda dama na ido ne kawai sannan watan akwai hujjojin da ya su kare sun maƙala fi akiriha sannan a cikin ƙarshen kissar sai anas ibn malikin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fastai qaztu fastai qaztu kaga kenan sun koro dumma abin da ya faru a bacci ya faru fastai qaztu wa ana bil masjid al haram ko da nika farkawa sai gani a masallaci mai alfarma don haka kenan duk abin da ya faru can cikin bacci ya faru kawai to nan kuma sai an koma malaman larabci fastai qaztu duk dai da yake kafi a zo walwala ko da nake tantancewa kawai sai gani cikin masallaci mai alfarma ko da nake tantancewa sai gani cikin masallaci mai alfarma yanzu ko lifta ka hau zuɗin nan ko da ka tantancewa ba sai ka kasa musu to sai a ce sai a ce wannan sama ta ɗaya ce ko da ka tantancewa sai ga ka sama ta hudu ma kawai hawa na hudu ko na biyar ko na goma ko na talatin eh ko da ake tantancewa zu ne kawai balle wancan kudura ta Allah tabaraka wa ta'ala tsintsatta wadda babu sana ita ma wannan kudura ce ta Allah liftan ma kudura Allah ce don aikin Allah ne amma kuma akwai wasiƙa shi wancan wannan tsintsa ba hannun halitta kwata kwata a ciki ba hannun halitta kwata kwata to to وذهب مؤزم فاستيقظت وانا بالمسجد الحرام اكوانا فسي اتاشي وذهب مؤزم الصلاه والمسلمين تو يكما الى انه اسراء بالجسد وفي اليقظه سي اتاشي